الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركم مودة ساكي داوة أواتو درسمو واندشيني وانا زممنا uku kenan a wannan daura jiya an yi mukaddima da kuma an yi zama na farko da kuma za a yi zama na uku in an hada da na jiya na biyu kuma game da yau kenan to wannan darasi namu na da mun ka dauko kan daura za mu yi daura ne kan shubuhohi da ake kawowa game da alkur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'a da kuma ma duk abin da ke da alaka ne da musulunci kenan shubuhat wa kafiyatur radd alaiha wanda mun fara tun daga isti'aza inda Allah ya ba mu iko sai mun dangane zuwa min aljannati wan nas muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya yanzu karatunmu zai tashi ne akan basmala an gane ko shibohin da za a iya samu a cikin basmala ko maganganun malamai da za a yi samu a cikin basmala da taujihinsu har yanzu dai za mu fara ne da kalam ko tafsiri na ibn jarir al-tabari shaikhul mufassirin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi to shi ibn jarir al-tabari da yanzu sai fara da basmala amma sai kawo ta cikin abin da shahi suratul fatiha saboda mi saboda wasu abubuwa da suke cikin basmala sun ana samun su cikin fatiha an gane ko to bismillahir rahmanir rahim sai ce alqawlu fi ta'wili bismi me ake nufi da ism kalima ta ism tun daga karan kanta malamai sun yi sabani wasu malamai na lugha na basra sun ka tafi cewa asalin ismu daga as-sumuni sumuwu kaga da sinun da mimun da wawun to sai an ka shafe wawun sai aka ɗauko alhamza aka sa sai zan ismu muna jin wannan da kyau? ɗau wasu malamai sun ka tafi cewa a'a malaman kufa duk dai kasar iraki da waɗanda manya-manyan makarantu sun ka ce asalin shi daga wasmuna wasmu wasama yasimu shine kasan yamu abu alama asima ita ce alama ana cewa simatun ana cewa sima sima hum fi wujuhihim min athar sujud to sun kace kina asirin shi daga sima ne wato wasama yasimu ne manakon a ce wismatun sai an ka ce ismun an ka cire wawun sai an ka kawo alif kaga wanga tana yiwa abu ne wanda wani lokaci in ba ka da bincike kan loka ba ba za ka sani shi ba to amma zancen da an ka fi ingantawa shine cewa asalin ismu daga asumuni ɗaukaka shi yasa jam'in shi asma'u ake cewa domin asma'u ne da asalin shi daga sima ne to da ya kamata jam'in shi ya zamanto simatun sai ya zamanto bai zamanto simatun ba asma ake cewa to da ibn jarir tabari ya kawo wannan na ismu bai kawo wannan bayanan ba nan na kawo shi ne saboda kamar fa'ida ce ta ilimi wata rana in ka jita za ka iya wato abin nan na'am to bismillahi an gane ko an fara da sunan Allah to nan shubhar da ibnu jarir at-tabari ya kawo bayan yayi larabci mai yawa wani lokacin larabcin ba za mu cewa sai mun kawo shi gaba ɗaya ba gashi nan ya kawo ya ce kala abu ja'far inna allaha ta'ala zikruhu wa taqaddasat asma'uhu an gane ko addaba nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bi ta'wil bi ta'limihi taqdima zikrihi zikri asma'ihi al-husna amama jami'il af'ali wa taqaddama ilayhi fi wasfihi biha qabla jami'i muhimmatihi وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها wa sabilan yattabi'unahu alaiha ma'ana dai an fara da sunan Allah nan za a aikin alqur'ani kamar an koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam dan al'umma shi tayi koyi da shi a cikin wannan yace to fiftitahi awail mantiqihim in za su fara farkon mantiqin su nan mantiq ba ilimi ake nuhi na ilmul mantiq ba nan in za su fara furuci su yi magana domin mantiq wani lokaci tana nufin ilimi na kwarewa wajen magana ilmul kalam mantiq wani lokaci tana nufin magana sannan mantiq wani lokaci tana nufin fatar jikin dan adam don haka kai hattara in kaga mantiq ka san cikin uku din nan wacce ce ake nufi wasu duri da sa'ilihim kuma mutane in za su fara rubutun su ma'ana farkon wasiƙun su ko wa kutubihim da littafan su wa hajatihim to sai aka ce bismillahir rahmanir rahim sai ce abin nan hatta agnat دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو المحذوف معنى دي an fara da suna Allah ba a fara da abin da za ka yi ba ma'ana akwai abin da an ka shafi tun da shi aljaru wal majrur kun ga bismillah ai jarun wa majrurun ne kullun in an ce maka akwai jaru wal majrur to yana da muta'alliq muta'alliq din nan ko ya zamanto an ambace shi in nace jalasa muhammad ala al-kursi ala al-kursi jarun wa majrur muta'alliqun bil fi'l to akwai lokacin da in ba a samu abin da yayi ta'alluki da shi ba in ba malfuzun bane sai ya zamanto mahdhufun ne to jaru wal majrur ana iya samun mishi abin da yake da alakar shi amma an shafe shi to nan matsalar da take faruwa mahdhufun ne to kaga dole sai an kaddara shi ba zan tsawaita magana ba akan abin da ya kawo amma zan baka ma'ana abin da su suke nufi to menene abin da ake nufi sai malamai sun kai sabani ya kawo abin nan malamai suka ce abin da za a kaddara shine a kaddara abin da yake da alaka da aljaru wal majruru a matsayin fi'ili misali in kace bismillah in zaka karatu ma'anar shi aqra'u bi bismillah kenan fi'ili na aqra'u ko in tafiya zaka yi azhabu bi bismillah in kace bismillah zaka ci akulu bi bismillah wasu malamai suka ce za a kaddara suna kenan in kace aku in kace bismillah zaka ci akli bi bismillah muna gane ko in tafiya ce zahabi bi bismillah su malaman basra sun kace cewa a kaddara suna su ko malaman kufa sun ka tafi cewa a kaddara mi a kaddara fi'il wasu malamai sun kai rinjayar da maganan malaman kufa akan malaman basra sun ka ce saboda fi'ili shi yake da alaka da aikinka na yanzu da gobe da jibi kamar ma'ana shi yake da alaka da yanzu alhadas wasu malamai sun ka ce a rinjayar da magana yan basra ita tafi karfi saboda shi suna yana nuna abkuwa abu shi ko fi'ili yana nuna abkuwa abu alhadas alfi'il yadullu ala alhadas walismu ya dullu ala thubut shi ko suna yana nuna abu ya tabbata sun kace to kenan a dauki magana ɗan malaman basra saboda tabbatuwar abu ta fi karfi bisa gani bisa ga faruwar shi to kaji kowa ya kawo na shi amma ibn kasir shi ya tsaye cewa duk maganganunsu babu wanda za a rinje suwa akan wata duk kowanne daga cikinsu ka kaddara ya yi in ka kaddara suna in ka ce bismillahi wani malami ya tuma ya kaddara fi'il ya ce ma'anar shi aqra'u bi bismillahi wani kuma ya ce a'a qira'ati bi bismillahi yace duk a tai haka nan saboda qur'anin ya zo da su tunda kuma qur'ani ya zo da su ai an huta ko tunda ko dan qur'ani wanda wanda bai da hadisi ba an ce qur'ani ya zo da abu da ya abin nan duk da an san cewa ya yarda qur'ani bai da hadisi ba ƙarya ce yake to ina da yin qur'ani ya zo da su tunda ba kawai fada za a yi ba ai ta tafiya shine cewa suratul alaq ta fara da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga iqra fi'li ne fi'li amri kenan ya juzu bismillahi ya ta'allaq bil fi'l fi'l madi aw fi'l al mudari aw fi'l al amr wadanda suka ce a kaddara suna su kuma suna suna da dalili a cikin suratul suratul hud Allah ce wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha ko mujraha sabanin qira'at an gane ko to mujra an gane ko daga ajra yujri ijra'an ne majriha daga jara yajri ne sulati ne shi ko mujra ko majra suna ne ba a ce bismillahi tajri ba shine fi'ili kenan in ka kaddara wannan yayi in ka kaddara wannan yayi to wannan shine abinda malamai sun ka tafi da shi kenan kullun in zaka kaddara ba kana iya kaddara suna ka kaddara fi'ili ko ka kaddara suna abinda yasa za a bal ma ni abinda nake gani wallahu a'lam shine bidin za a kaddara ba a ba kaddara guda saboda yanzu misali in nace bismillah sai in ce aqra'u kuma in ce wa qira'ati dalili kuma ina son in fara kuma ina son kira'a ta ta tabbata da yarda Allah har lokacin da zan kare shin ba shikenan ba tunda shi suna da ban tabbatuwa abu kenan da farkon aiki na da tabbato shi don na fara da sunan Allah don Allah wanda bai sauki ba eh amma ban ce dole sai ka dauki ra'ayi na ba eh in ka ga yayi maka ka dauka in ga ma kuma ka aiki eh ba harkar rigima bace bismillah da sunan Allah shi sunan Allah Allahu waɗansu malamai sun tafi cewa ba a ciro shi daga wani abu ba ghairu mushtaqqa ghairu mushtaqqa ne da ghairu mushtaqq ma'ana ba a ciro shi daga wani abu ba kawai haka ne aka sanya shi shine ake kira murtajal in ka ji laraba sun ce haza murtajal ma'ana ba a hankalta ma wata ma'ana ba kawai haka da aka ga dama aka yanka shi aka dura shi muna ganewa wasu sun ka ce a'a mustaqqun ne kalima ta Allahu daga aliha ya Allahu ko kuma alaha ya Allahu shine idza abada in ya bauta ma wani abu to sai an ka samo ilahun kenan asalin shi fi'alun ne an gane ko to in an ce alaha ya alahu gashi nan ma ibnu jarir tabari ya kawo shi shine wato min tafa'ul ta'alluh shine ma'ana idan yayi wato furuci ibada kenan in an ce alaha ya alahu ya bauta wasu sun kace a'a aliha ya alahu kaga alaha ya alahu abada ya bauta shi ko aliha ya alahu tahayyara ya dimauci sai sun ce to dukkansu suna iya zumantowa asalin daga nan an ka samu ilahu domin in ka ce aliha alaha ya alahu ya bauta sai zamanto ilahun ne fi'alun bi ma'ana maf'ulun Allah ma'aluhun ne ana bauta mishi ya abuduhu ahlus samawati wal ard an gane ko in kuma kace aliha ya alahu shi ma daga ilahun ne fi'alun ne ma'aluhun tahayyarat fi ma'rifati kunwihi al-uqul hankulla sun dimauce ba su iya gano wa Allah ka yi kaɗan ka gane kurhin Allah ko ba kaɗan bane laisa ka misli shai ko sami'ul basir shi yasa duk abin da kwakwalwar ka ta gano to sabanin Allah da don zai saka misli shai shi dan adam in ka ga wani kana iya kamanta shi da wani zaki ko wata dabba in ka gane ta kana iya kamanta ta da mi da wata dabba to shi Allah laisa ka misli shai on da ka ga wata halitta ka gane ta to ta saba ma ubangiji kenan ta hayyarat ba yadda za a yi hankalinka ya gano Allah shi yasa da wanda ya ce ma za ka gane Allah ka za ka za to kai hatta na fatan fahimci ko a baka wani abu wanda zaka ganin Allah subhanahu wataala duk da yake don su malamai sun fassala wata mas'ala cewa shin ana ganin Allah a duniya ai zance wanda akida ta ahli sunna ba a ganin Allah amin a duniya manzo Allah sallallahu bai ga Allah ba shi da zance mafi inganci ce nurun anna arahu haske ne ya gani bai ga Allah ba annabi Musa kuma Allah ya ce mai lan tarani ba za ka gani a nan duniya ba kuma ka nan bari amma nan ba har abada ba a lahira za a ga Allah ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam ga kuma aya cikin alqur'ani wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira na farko nadhira ne da dadun kaka ce wujuhun yawma idhin nadhira a'a nadhira suna cikin ni'ima nadratan na'im ila rabbiha nadhira za su ga Allah kuma imamu shafi'i yayi istinbati kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai za a sha makance su daga Allah kidan masu imani mafhumul mukhalafa za su ga Allah to amma a nan duniya fa ba za a ga Allah ba to ba za a gan shi yaqzatan ba wannan tabbas ne waɗansu kuma suka ce cikin mafalki an gane ko wasu asar suna nuna tana yiwa mutum ya ga Allah a cikin mafalki wasu daga cikin salaf sun tafi akan wannan magana amma dai ya kafatan babu wata magana kwata-kwata mun ji wannan da kyau ko to almuhimmu abin da ya jabu akan wannan aliha ya allahu ta hayyara wasu kace daga dima wuciya ne daga nan aka ciro sunan Allah wasu kuma suka ce daga alaha ya allahu ne shine bauta to dan haka dai al ilahu sai malaman lugu sun kace daga allahu din nan muna ji da kyau allahu sun ka ce ilahun ne ilahun abin bauta in gane ko sai an ka cire i i sai ya zallahu muna rufi da kyau sai an ka ƙara alifun da lamun kamar da aka cewa albaitu baitu na aka ce albaitu to an cire alhamza saboda larabawa saboda yawan fada yawan fada sai suka cire i din nan sai suka kawo alifin wallam sai an ka ce allahu asalin shi al'ilahu harka ta karatu mu tsaya mu fahimci karatu da kyau saboda yau da za a tsaye da ka kalma allah ɗaya an ka ce daga ina aka ciro ta wala yan baka aiki kaga kana iya cewa kai wannan shirme ne sai a ce a'a yau ai shi na cikin littattafai kaga ban cin shirme bai ko taso ba shi yasa mun baro karatuwa tun da ƙasa mu koma mu fahimci abubuwa kowace kalima kuma malamai sun yi bayanin ta wanga bayanin da kajiya ba ni kawo shi mm shi na cikin littattafai yasa ka tunkari karatu baka gane karatun da kyau ba to kai kan karatu baka gane karatu na da matsala sai da ka haɗu da mailimta in kana gaban ɗalibanka fassara za ka yi musu ka tai ka ko ma banna kai yi ba daidai na ba wai sani amma radda an ka haɗu da masana ran nan na hudu ayin za a yi ta ƙari ko ka gudu ko ka ɓoye ko ka ce ba ka da lahiya ba gaskiya ba ne muna ganewa ta haka mu gaya makan mu gaskiya ‘yan uwa eh ka kiyayi ranar da baƙi za su haɗu da kai waɗanda ba ‘yan yankin kuma ba ‘yan garin ku ba kuma ba su da alaƙa da kai ranar na ta ɓaci shi yasa tsayawa ka yi karatu mai kyau ka ginu shi zai taimaka maka duk inda ka tafi amma in dai ka ƙi yin karatu kai yadda da cewa kai an babba a wani wuri to ya an ka shekara goma ana karatu an ka barka da an yi bakon ɗalibi a inda kake sai ka hankalinka ya tashi to kaga daga nan kuma sai shaidan ya sa ka in an faɗi abu daidai ka ce ba haka nan bane kaga yanzu ka bari ma Allah aiki ka kuma kanka kai ma aiki Allah kai mu tsari ala ayyati hal dai na ka maka istiqaqin kalima ta Allah in ka diba malamai ma irin su Ibn al-Qayyim sun yi cikin nuniyar shi kowane suna na Allah yayi bayanin me yake nufi akwai malamai ma da sun kai littafi sunan Allah kaza ga ma'anar shiga istiqaqin shi suna nan mu'asirin Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yana da littafi al-Qawaid al-Muthla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula Abdurrazzaq Hussein al-Badri yana da littafi asma'ullahi al-husna yana da tafi ma biyu don akwai guda wanda ya mai yawa kuma akwai wanda ya takaitacce da saboda abin da ma'anarsu da kuma asilinsu kuma ko ka koma kowane suna ya zo na Allah cikin alkur'ani ka dibi tafsirai daban-daban malamai bayanin da sun kai musamman asilin shi na lugha da ma'anar da yake dauka abu ne mai sauki to amma in ka ce zaka bar karatu a je to radda an ka zo za a karatun wanda a karatun shi karatu akwai na fassara karatu akwai kuma na bayan fassara to na bayan fassara na shi yadda matsala don haka mu gaya maka mu gaskiya to almuhimmu dai ko kace asalin Allahu kalima ce haka an ka ciro ta ko kace ilahun ne an gane ko an ka cire alhamza saboda yawan amfani wato saboda yawan amfani abu in an yanke shi irin wannan kuma akwai shi cikin luga da dama ko wani yare ma wani lokacin zaka iya samu wasu sai su cire wani abu ba sai sun ƙara shi ba saboda an an cik an san da ka faɗa sauran ma ba sai ka faɗa ba yanzu kaga kamar kalima ta la'alla wasu laraba sai su ce allahu yati ba sai sun ce la'allahu yati ba na fata na fahimta ta kira wanda cikin larabci akwai shi da yawa da haka kuma ba wai sai cikin larabci ba kowane yare ma zaka iske wata kalima wasu suna cewa kaza wasu suna cewa kaza wasu su ce arake da Hausa wasu kuma su ce rake ko cikin Hausa akwai shi kuma ba Hausa ɗaya ba eh wani kasan sai an ba shi misalin da abin nan to bismillahi kenan mun ce su al-ismu suna wasu sun ce daga sima ne ko as-sumu akwai littafi sunansa abin nan na imamul ambari al'insaf fi masailil khilaf na imamul ambari akan waɗannan matsaloli na nahau sai ka same shi da sauran littattafai don haka suna ko daga sumuwun ne ko daga sima ne mun ce zance mafi inganci daga sumuwun ne asma bismillahi zan fara karatuna da suna Allah in karatu ne in ma wani aiki ne wannan aikin an gane ko ko kuma qira'ati bi bismillah Allahu mun kace sun ce mushtaqun ne sun ce murtajal ne bismillahir rahmanir rahim to suna Allah ar-rahman da suna Allah ar-rahim ar-rahman in ka diba cikin tafsiri na ibnu jarir tabari da bar al-qawl fi ta'wil qawlihi ar-rahman ar-rahim dama in zai fara fassara kalma ko sai ce al-qawl fi ta'wil qawlihi nan ne mabudin karatu ar-rahman a cikin ilimin sarfu fa'lan ala wazir fa'lan kun san duk kalmomin larabci waɗanda sarfu ke shiga cikinsu sai sun kace ayi amfani da fa'ala in ta ci ƙari sai a ƙara to kaga rahman fa'lan muna ji da kyau rahim kuma fa'il rahim fa'il qadim fa'il salim fa'il duk kalmomin larabci waɗanda sarfu ka shiga cikinsu to kowane yana da wazanin shi in dai sarfu na shiga ciki to kaga in baka san shi ba tun daga nan ma kalmar in za a tattaunawa akan ta tun daga nan barka. shi yasa ake cewa mutum ya koyi ulumu na ala waɗanda suke nuna maka asalin ilimi saboda in za a tattauna da za a je ka'idar ba sai an kuma yi maka bayanin ta ba da ba ka'idar ka san ta to tattaunawa ne za a yi to wanda bai san ilmu sarfu ba kaga an bar shi ulumul ala dole a koma a karantar da su ba su da daɗin karatu farko amma wallahi in baka gane su ba karatunka zai samu matsala saboda da an zo za a tattauna cikin malamai aka jawo wata matsala an ka ce akan ka'ida kaza to kai baka san ka'idar ba to ya ra'ayi da kai an ce fa'ilun fa'alan rahman fa'ala ala wazni fa'alan shi ko rahim ala wazni fa'il to ala wazinin nan ala wazinin nan ka karanta sarfu zan ba ku wani wata shawara akwai wani littafi sunansa al-mabadi us-sarfiyya na wani malami umar wani abu dan kasar mali ne da ina cewa wani malami ne yi shashe na manta sunan ba shi bane shi umar din shine littafin al-mabadi ustarfiya wani malami ne dan kasar mali yayi shi mujalladi ko juz'i biyu ne wannan littafin in ka karanta shi ka gane shi to masalolin sarfo dai na waɗanda dai za a cewa baka sani ba to sai dai waɗanda sun kai nisa cikin sarfo na hau kuma ka yi kokari da littafai nan wajen mu ko a jurumiya ka samu ka yi da kyau ka gane ta ka yi katarun na dawo ballu sada da kyau insha Allah na hau da ka samu abin da ka samu musamman a jurumiyar nan in ka fahimce ta da kyau to galibin abin da zai zuwa kari ne balaga kuma ka nemi balagatul wadiha an gane ko ka'idodin nan nata bance sai ka karanta ta gaba ɗaya ba ka'idodin ta ka fahimce su da misallan da an ka kawo dama ita amsila da albahas da alqaida su ne ake son kai saurin ganewa saboda ka'idodin balagatul wadi in ka haddace su to ka samu kaso mai yawa ko ka gane su saboda in za a tattauna da ka'ida za a tattauna to kai baka san nahau ba baka san sarfu ba baka san balaga ba kaga baka san larabci ba tunda waɗanda ka'idodi ne na fahimtar larabcin shi larabci ilimi biyar sun ka hada shi annahu as-sarfu al-balagha fiqh al-lugha shine mu suke ce ma ilmul lugha ko al-lisaniyat a wannan zamani sai kuma ilmul adab to cikin waɗanda wanne ne ka sani su waɗanda sai ka hada biyar din ga sannan ake cewa ka sani ka san larabci to dan haka dan kana magana da larabci ba shine ka san larabci ba dan ko larabawa suna magana da larabci yanzu in ka tayi duk kasashen laraba da larabci suke magana amma in ka zo irin waɗannan abubuwan la komai musali ba sai sun koya su ma dan ka iya dan larabcinka na kif halak eh aina tazhab idan ka ji mutum na larabci makka ko nijar ko wata ƙasa wannan ba yana magana da larabci daban ya gane larabci daban mun gane da kyau sannan ulumul ala na lugha in ka san su sai ka san ulumul ala na shari'a ulumul ala na shari'a kuma su ne usulut tafsir ka'idodin da aka gina ilimin tafsiri akan su an gane ko alal akalla ka samu wannan littafin da dinga maka dirasatun fi usulut tafsir na wannan malami dr kabir yunus hadisi usulul hadis ka fara da baiquniya ita da farko farko ko ka samu mustalahul taysir mustalahul hadis na abin al-tahan mahmud sheikh mahmud al-tahan ga alfiya alfiyatu suyuti fi ilmi al-hadis bayan wannan kuma ga usulul fiqh ka samu alal akalla akwai malami da ya albidayat fil ulum wani malami ne ya ganin wahid al-bali duk ilimin mukka guda 12 ko guda 14 na musulunci sai albidayat ko wani littafi ga ka'idodin shi na asali to ko shi an ka samu mutane daura an ka koya musu gaba daya kaga kowane ilimi sun samu ka'idodin sa a takeice eh wa abdussalam ibn al-wahid al-bali ko na kasan misra to in ba haka ba karatu na kawai muka tayi babu inda mun kaje saboda da an zo za a tattauna ilimi za a bar mu shi kuma in usulul fiqh ne alaƙalla ka samu littafan da aka cikin usulul fiqh duk da ke akwai waɗanda suke takaitattu akwai masu wuya an gane ko amma dai in ka samu ko da wannan albidaya fi usulul fiqh ko kuma mutum ya dan fara nisa an ka samu muzakkiratun fi usulul fiqh ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti ka san usulul fiqh sannan sai ka samu abin nan qawaidul fiqhiyya Imam Sa'di yana littafi al-qawaidul fiqhiyya wannan abiyat da yayi ka gane su to haka ne sai ya zama to kowane ilimi in za a tattauna ka sa abin da ake magana kan shi Allah ya taimake mu bari mu bari mu shiga cikin karatu Ar-Rahman dai ala wazni fa'alan gashi ma Abu Ibn Jarir Tabari yace qala Abu Ja'far amma Ar-Rahman fa huwa fa'alan min rahima war-rahim fa'ilun yace wal arabu kathiran ma tabni al-asma min fa'ala abin nan fa'ila yaf'alu ala fa'alan galibin larabawa wato wazanin fa'alan yana zuwa ne daga fi'ilin da zo fa'ila ya fa'alu fa'ila ya fa'alu saboda fi'ili mai harafi uku babi shidda gare shi akwai fa'ala ya fa'alu mislu fataha ya fatahu dakka ta yi kullum kai taimar abu wasali in kowanne da wasali shi fa akwai fa'ala ya fa'alu fataha ya fatahu ba ka cewa fataha ya fatahu babu shi a larabci na biyu akwai bayan fa'ala ya fa'alu akwai fa'ala ya fi'ilu mislu jalasa ya jilisu muna ganewa sannan akwai fa'ala ya fi'ulu an gane ko mislu kataba ya ktubu sai kuma akwai fa'ila yanzu mun bar fa'ala tunda fa'ala ya samu uku mun samu fa'ala ya fa'alu fa'ala ya fa'ilu fa'ala ya fa'ulu dama shi adda uku to shi fa'ila shi adda fa'ila ya fa'alu an gane ko fa'ila ya fa'alu mislu fariha ya farahu akwai kuma fa'ila ya fa'ilu an gane ko hasiba ya hasibu sai kuma akwai fa'ula ya fa'ulu shi dama kullum haka shi ka tahiya da an ce fa'ula dakka jira komi wancan ya fa'ulu na mithlu karuma yakrum kaji al-abwabu sit shi da matulasin shi da matsala kuma wani lokacin sai ka sai fi'ilin da shi biyu yake dauka ko uku ma duk na dauka amma matsalar kuma fa yana iya dauka uku ma'anar ta zo dai wani lokacin kuma ya dauki uku kuma ko ne ma'ana ta canza ka samu mu'jamul wasit akwai littafi sunan sa mu'jamul wasit rike da kyau wanga mabudi na ne baka mai sauki mu'jamul wasit majma' al-lugha al-qahira dama suna da mu'jam guda uku cikin larabci na al-ma'ani akwai mu'jamul kabir akwai mu'jamul wasit akwai mu'jamul wajiz to wasit kin shi yake saboda shi na tsakiya ne yafi saukin dauka kuma ya yi wuce wancan karami kaga zaka samu fa'ida mai yawa shi mu'jamul wasit bari in ga ma yadda zaka gane waɗanga abubuwa in ka zo kan kalima fa'ala to zaka ga ansa fi'ili mudari'i ba an sa fa'ala ba ko sun sa fa'ila ko fa'ala ko fa'ula to zaka ga sun dan jalayi gaban fi'ili madi dan layi zaka ga an yi wani lokacin jallayi aka wannan layin sai kaga an yi mai wasali to wannan layin da an ka ja fi'ili mudari'i ake nushi rike da kyau to in kaga an yi wasali kasa karkashin wannan layi to ana nuhin kenan wasalin shi kasa yake yaf'iluna in kaga an yi mai fataha shi wannan layin da kaga an yi mai fataha to yaf'alu kenan in kaga an yi mai dhamma to dhamma yake doka yaf'ulu ne in kaga an yi mai wasali biyu da sama da kasa to biyu ke dauka in kaga an yi mai uku uku ke dauka ka rike da kyau wallahi na baka kyautar ruwan Allah wallahi ba mu son ilimi yayi ma matasa wahala saboda in ba mu san hanyoyin ilimi ba da an yi baki sai an gane wallahi kamar abin da in ana iyo cikin ruwa akwai wani abu da aka ce masu gawa ba sun kuma ce mai ba eh to shi na da yawan mu gawa wani muke da an yi baki shi bako ganewa yake yi mu a gida wa junanmu mun san juna muna iya kau da kai kuma a yi ta tafiya ba ba daidai bane kuma mu yi ta rigima mu mu yi kokari dai mu gyara ma kanmu amma shi ba ko in ya taho yanzu na kana jin tabban na tazo in ya zo da kyakkyawan niyya zai kira ku ce to guri kaza ka bar ku yara wuri kaza ba ku yara in kuma wuri na wanda yazo da ba shi na son shi rusa ku ce asha wane zero ai zero eh sai a ce lamari ya baci ta Allah ya kyauta to kaji al-abwab sit to sai ibnu jarir at-tabari yace cikin shiddan gadan aka magana fa'ila yaf'alu galibin fi'ilin shi larabawa suna kawo mishi abinda nashi ala wazni fa'alan sai yace ka qaulihim ghadiba yaghdabu ka gani fa'ila yaf'alu ghadban mithlu sakira yaskaru sakran mithlu atisha ya'tashu atshan fakadhalika qauluhum rahman min rahima kenan rahima yarhamu rahma shi yasa magana ta ilimi in ana zancen ka'ida ba wai cewa na faɗa ba in zan baka hujjoji ne da dalilai kaga bai amfani da cewa shi babban malami bane bari in baka misalai dan ka san haka abin yake in an ce sakira bari mu doka ghadiba ai yayi hushi ne ko sakira kuma yayi maye an gane ko atisha kuma ya ji kishirwa to sannan kuma waqila rahim wa in kanat ainul fi'li maksura li'annahu madahun nan ma ya shiga wani abu an ce fa'il duk da yake ainul fi'il maksura ainul fi'il maksura an ce fa'ila to kuma ga ka'idar larabci fa'il bai cika zuwa daga fa'ila ba sai ya ce to amma duk da haka wa in kana ta ainul fi'il maksura ainul fi'il da ya ce yana nufin cikin wazani domin in an ce rahima babu ainun ciki ba nan yake rufi ba wazanin rahima ala wazni fa'ila to ainul fi'il fil wazni maksura gaka ce ibnu jarir tabari yayi kuskure yace li annahu madhun domin yabo ne wa min sha'anil arabi an yuhmilu abniyatal an an yuhmilu abniyatul asma'i idha kanat fiha madhun aw dhammun ala fa'il shi ma galibi in ya zamanto ala wazni fa'ila ko yabo ne ko zargi suna ya kashi akan fa'il in ji ibn jarir at-tabari wa in kanat ainu fa'ila minha maksura aw maftuha ko da tana da fata ko tana da kasra kama qalu alima alimun wa alim wa qadira yaqdiru qadara yaqdiru fa huwa qadirun wa qadir al-muhimmu dai fa'il yace wa laysa zalika minha bina'an ala af'aliha li anna al-bina' min fa'ila yaf'alu wa fa'ala yaf'alu fa'ilu فلو كان الرحمن الرحيم خارجين عن بناء افعالهما لكانت صورتهما الراحم يا كما تاتي الراحم سي انك تي الرحيم to duk da yake wannan yace to ibnu jarir at-tabari sai yace fa in qala qa'ilun in mai fada ya ce fa idza kana ar-rahmanu ar-rahim ismayn mushtaqqayn min ar-rahmah wanga shine yana daga cikin inda shubha ta kasakkuwa bayan duk wannan ar-rahman tana nufin mai jinkai tunda daga rahima yarhamu ar-rahim mai jinkai to dama duk inda yace fa in qala qa'ilun ko fa in qala lana qa'ilun shina yace to in kace dur rahama suke nufi tausayi da jinkai fa ma wajhu takriri zalika wani na iya zakwa sai ta to min unhwanin duk ma'ana guda suke bayarwa kuma duk a kawo su wa zalik wa ahaduhuma mu'addin an ma'an al-akhar guda ya isa in ana da bukatar abu guda in ka kawo bi sai a ce to ai guda ma ya isa mai da guda to kuma Allah ne ce ar-rahmanir rahim kana in guda ya isa kace bismir rahman ko bismir rahim amma ba ce bismillahir rahmanir rahim kuma duk daga rahama an ka kawo su kaga mai karatun balaga sai zai ce maka a to ainihin ma akwai matsala shi yasa turawa sai suka koma cikin larabcin alkur'ani sai a ce to ai kalima kaza da qur'ani ya kawo ta ba ita kamata a kawo ba kowai gabata da unhwani me amfanin ta kawai guda mata isa to kaga cikin basmala an ka zo ka da wannan shubha wace amsa zaka bayar kada zamani yanzu kaga ga shubha tana ba ta zo ma da ita ba a ce maka arrahman da arrahim duk jinka suka me amfanin kawo su duka guda kawo guda ya isa ka ce ni ka ce a tun da ya zo cikin qur'ani mu babu ruwan mu kun san mu kahiri bai tada mu da hankali a yo aina ana son kai raddi ne ga waɗanda su ba musulmi ba su gane abin akwai hikima har su karbi abin muna ganewa to ibnu jarir tabari ya ba da amsa dama in ya kawo irin wannan shubha sai ce qila lahu za a ce da shi laysal amru fi zalika ala ma dhananta ba irin yadda kake zato bane yace balli kulli kalimatin minhuma ma'anan la tu'addi al-ukhra minhuma anha kowace daga cikin suna da ma'ana duk da yake asalin abu guda ne to amma ko suna dauke da ma'anar da wata bata da shi sai ya ce fa in qala mal ma'ana alladhi farrat bihi kullu wahidatin minhuma to wace ma'ana ce sai ce to gashi nan ga amsa ya ci gaba da larabci ce qila amma min jihatil arabiyya فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب أن قول القائل الرحمن أن أبنية الأسماء من فعل يفعل أشد وتعدولا من قوله الرحيم kina an ce ar-rahman duk wanda sun kasan larabci sun yi san yahi zama udulan in an ce udulan karkacewa daga asalin wato wasalin kalmar farko min qawlihi ar-rahim wala khilafa ma zalika bainahum anna kullu ismin kana kana lahu aslun fi fa'ila yaf'alu thumma kana an aslihi min fa'ila yaf'alu ashaddu udulan anna al-mawsuf bihi mufaddalun ala al-mawsuf al-ma'na al-mabni ala aslihi min fa'ila yaf'alu ma'ana dai in ana neman karfin ma'ana in an ka ce ar-rahman ya fi ƙarfi a ce ar-rahimu a larabci in dai akwai fa'ilun akwai fa'alan to fa'alan ya fi nuna wato cika da tumbatsa da ƙarfin ma'ana muna gane ku kenan na a takaice ta fuskar ta fuskar ta fuskar ƙarfin ma'ana ar-rahman ya fi ƙarfin ma'ana daga ar-rahim ta fuskar jinƙai shi nasa ya ce amma min jihatil arabiyya sai kuma ya ce wa amma min jihatil asari wal khabar nan na kaba wani bayani ta fuskar abin da ya shafi al'asar wal khabar yanzu kuma nan za a dawo cikin kina asa fa fihi bayna ahli at-ta'wil ikhtilafun malaman tafsiri sun yi sabani shiri ahlul ta'wil dace in yace ahlul ta'wil na nufin malaman tafsiri to menene a bambancin su sai yace abu na farko yayyo riwaya an gane ko yana cewa ar-rahman ar-rahim sami'tu al-azrami yaqul wani malami da ake kira Uthman bin Zafar yace qala sami'tu al-azrami yaqul ar-rahman ar-rahim ar-rahman bi jami'il khalq ar-rahim bil mu'minin nan ta fuskar min ta fuskar larabci shi yasa inda ta fuskar ma'ana yanzu ya wuce malaman lugha yana so ya nuna maka a lugha ma akwai sabani in an ce rahman ya fi karfin ma'ana in an ce arrahim bai kai shi karfin ma'ana ba a larabci to amma kuma ta fuskar malaman tafsiri sun tafi cewa in an ce arrahman bi jami'il khalqi ana nufin Allah ya haɗe duk halittu da mi da rahama sannan arrahimu ke bantacce da ga muminai sai zamto bambancin su arrahman ya dullu ala rahmatil amma warrahim ya dullu ala rahmatil khassa shi yasa za ku ga sai kawo asar to in ya kawo magana in ya kawo asar koma nawa ne sun isa tunda ma'anarsu ta bayyana ba sai ka jawo su ba sai ka ketare su yanzu misali wanga abu da kawo sai da kawo asar daban-daban daban daya biyu an gane ko sannan kuma abin nan ya tafi cewa sai kawo wal qawlu thalith kaga kenan duk asarkin da zai kawo cikin qawlu thani ba sai ka damu ba tunda dai ma'anar su ta bayyana kawai shi kace ya kawo asar karshen wannan mun ji kenan ta fuskar lugha da ta fuskar ma'ana ar-rahman shi yasa kuka gani in muna koyon karatu in an ka zo musamman karatun littafi sai a ce maka ko kawaidi ka zo da shi wajen malam ce bismillah za mu fara karatu da suna Allah ko haka ce ba ar-rahman mai gaman kyauta alrahimu mai keɓaɓɓen jin kai a lahira ai da na an ka ɗauko shi mai gaban makyauta ba ana wanda rahama shi ta gabe kowa alrahimu kuma mai keɓantaccen jin kai a lahira ina fata kun fahimce ni zan zo mu yi bayani a ƙarshe kafin lokaci ya ƙare sai ya ce wal qawlu thalith magana ta uku bayan ya kawo ce maganganu da asarkinta sai ya ce magana ce daga ata al-khurasani ya kawo asar ya kulu kanar rahman falan maktazala rahman min ismihi kanar rahman rahim ko uktizila ya ce abinda ake nufi ibn jarir tabar ya fassara me ake nufi da maganar shi iktizila wallazi arada insha Allah kaga shi kanshi bai ce bi tabbas haka yake nufi sai ce insha Allah ga abinda mu yake son ya ce ata bi qawlihi anna ar-rahman kana isman min asma'illahi allati la la yatasamma biha ahadun min khalqihi فلما تسمى به الكذاب مسيلمة وهو اختزاله إياه asalin ikhtizal nan kamar ananin ikhtazala iqtata'a ma'ana wani dan adam ya yayi kokarin ya ciro sunan Allah shi ma ya ce sunan Allah ya doki irin sunan Allah yani iqtata'uhu min asma'ihi nafsi akhbara jalla sana'uhu annahu ismu ar-rahim kenan ar-rahim li yufsila bidhalika li yafsila bidhalika li ibadihi ismuhu min ismi man qad tasamma bi asma'ihi ma'ana an samu wani katon kaddara da ake cewa musailamatul kazzab wanda ya iddia'in nubuwa shi ma sai ce suna ne rahman to yanzu saboda a bambanta an gane ko sai Allah ce bismillahir rahmanir rahim in shi ya ce shi rahman ne to shi Allah daga cikin suna shi akwai ar-rahman kuma akwai ar-rahim kenan shi wannan katon kaddara dan a bambanta kenan ƙarya ce shi kai wanga ba kamar dalili ne da malamai sun ka kawo amma ni a fahimta ta ba wani dalili bane mai mi mai mai wahala saboda mi dan ana kiran shi shi rahmanul yamama kun san yankin yamama ne inda an kai harbul qadisiyya wanda duk kada tarihin musulunci ya san wannan mutum shi musailamatul kazzab mutum ne wanda yake makareci yayi iddia'in nubuwa ya ce shi annabi ne an gane ko da ya idda'in annabta dama ya yi ta ƙirƙiro ayoyin ƙarya muna gani ba yan an kai wata aya sai ka shi ma ya yi tashi wal'adi ya ce zobha falmuri ya ce ƙadha falmughira ce subha shi ma sai ya tashi ya yi ta wato abinda ya yi surat tashi ba wal'adi ya ce ba ne a ba fili ba ita waccan wal fili fili ba ita ba yayi wal adiyati eh to fal faridati farda fallaqumati luquma eh an gane ko wal khabizati khubzanan da mata masu yin da mutane masu kwaba abin nan garin masa tun da khubza khabizat ba buri da za a ce ba wancan lokacin gurasa ce akwai ko kuma masa ko waina fal faridati farda bayan an ku a fal khabizati a fal ajinati ajina masu kwaba gari ya kwabu da kyau al ajin fal khabizati khubza da masu gyara masa ko kuma gurasa an gane ko ko waina ta gyaru da kyau falfari da farda masu gebancewa a baida su a gaggyara su a maida su daban-daban fallaqumati luqma da kattan kaddara masu jeho loma in an ka kawo tu waɗanda ba su raga ma abinci yawwa muna gane ko to kaga musulmai sai da musul kazzab maƙaryata ne to shi sai ya kila kan shi rahmanul yamama shi yasa su malamai sun ga ma abin da yasa Allah ce bismillahir rahmanir rahim saboda in an ce bismillahir rahman wasu ana iya tafiya da hankalin su tsammanin rahmanul yamama ake nufi amma wannan ni a ra'ayina ai magana Allah ba ta dacewa da maganar wani duk da yake ba za mu ce magana shi ba ta da amfani ba an gane ko yawwa to musailamatul kazzab sai yayi aure da yazza yattuma yazzan annabi na ƙarya an gane ko ana nan ana nan sai wata mata ana kiranta soja ita ma sai tattuma sai ta zamba annabiya dawa iskanci ai da an fara shi shi zama da iska ai ba wani abu ne zama na gari shi adda waya sai ka shekara talatin kana mutum na gari rana ɗaya kana iya kuma waɗan iska shi yasa waɗanda ganin iskanci suna ganin kamar ba a iya wani ba iyawa bane kallon makoma ne ka sa ba a wani abu wani inda ba a kallon makoma abinda zai yi yayi dubu din naka baka sani ba ita ba kawai sai ta tabbata zan ba annabiya sai ya ga mutane da dama sun bi ta kun san dama duk waɗanda ba addini ya sha musu kai ba da sun ga kana da jama'a to ta hankalin su tashi ya kai su ma so suka yi kai ma ka dawo ka bi su dakka damu da jama'a su bi ka annabawa ba mutane suka san su bi su da yawa ba a'a a dai bi su kan gaskiya annabi nuhu shekara 950 yayi yana wa'azi amma duk da haka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kai shekara nawa kai kana wa'azi sannan shekarar ga 950 yayi yana wa'azi ka san wani abin mamaki abin nan ba mu son yana taba mikron nan saboda in yana shiga shi yake hana yawo sauti ya tai da kyau ni ko na yi zuwa hannu yi sharbin ga kudamu kusa abin da yasa gara karatun ya hita da kyau a ji shi da kyau daukar ta yi da ni in sha iska karatu ya lalace na ga tun kuna bakan ko wahala muna ganewa zahin muna iya dauka ta gwargwaron iko yanzu haka daki na ba abin da babban dabban da mantala ta kwanci na yi shekara goma sha biyar a kodin ɗan tafi bisa gare shi na daga kwanci ne mun zauna ƙasashen laraba mun kwanta mun shiga ac mun yi komi amma wallahi ni waɗannan ma abubuwan ba mai ban mayar da su ba in dai na samu kaɗan shi kenan ya kafi amma in ka damu sai kaza sai kaza to kai kanka malamin sai ka zan guba cikin al'umma don malamin da bai yarda ba sai ya ci abinci mai daɗi ya sa sutura mai kyau ya shiga mota mai kyau ya gina gida mai kyau ya abin mace mai kyau to shi wanda malami guba na cikin al'umma in sun samu faɗi hawa ne mun samu ka tsaya kai aiki annaba daɗi sun gaji a duniya Allah ya taimake mu wanda ba ina suka ne zuwa ga wani ba bil munasaba ce almuhim yanzu takka damu da yawan mutane su sun bi ka kai dai faɗi abin da a gaskiya annabi nuh shekara 950 yau da aji qur'ani ne faɗi wannan 950 wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan tatmi wa hum zalimuna shekara 50 shekara 950 mun gane da kyau amma duk da haka duk da haka ‘yan kaɗan ne sun kabi shi kuma wannan bai sawar a ce shi ba annabin Allah ba ne bar ma annabin Allah ne manzan Allah ne kuma shi na daga cikin ulul azumi minar rusul da haka ko akwai annabin da zai zo manzan Allah sassabe ce wa ya ati nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da ba wanda ya bi shi in shi na da mata da iya da kowa ba wanda ya bi shi amma shi na nan matsayin shi na annabi dan Allah yana kallon matsayin shi na annabi don kana malami ka samu mutum dubu ɗari sun bi ka ba shi ke nuna za ka kai daidai wancan annabin ba duk wazan gara annabin nuhu ya yi wa matar shi fa shekara 950 ana wuta amma ba ta yi imani ba kuma da gaskin qur'ani daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut dai dan shi ma bai bi shi ba daga cikin ƴaƴan shi an samu bijirarri wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين شكرا أليت الرمسي أنا وأزي كي كهارا wata shidda ka ce kai mutanen nan ga alamu da 'yan mutana kawai wata shidda kai ka yi annabi nuhu wa'azi iya wa'azi na kuma mata sai bata bi shi ba kai dai in ka gama takka tana sallah tana dan wasu 'yan kurakurai a ta haka wani in ya faɗa ma labarin mata ta kai sai ka liƙe naka in dai tana sallah tana addu'a ce to in tana wasu abubuwa ce don Allah ne a dan rage billahi ga mata annabi nuhu na imanin ma bata yi ba kai ko baka hishi ilimi ba baka hishi iya duk abin da za a yi a yi da'awa ba kuma dan shi gashi nan kafiri ya mutu kai ko ka samu dan kashi na sallah eh kina wadansu yan kurakurai bishi a hankali tana yawa kurciya ce daugawa ta yawa sai ka sarrafa mutane bai yi muna gane wannan da kyau to almuhimmu abin da kamu wannan shine cewa musailama ya ce shi annabi na ya kuma ya zan annabin ƙarya ita ko suja sai ta zamba annabiya to saboda shi dama da yawan mutane yake so ya ga tana da mutane ta zamba razana gare shi shi yasa waɗanda ba su son abi addini galibi sai kaga suna jin tsoron wani na da jama'a wani na da jama'a shi yasa suka ta kokarin su hada kansu ko ko ya zan yi in kwace ki jama'a wani kai ba jama'a ake son ta taru ba shin mutane sun bi Allah ko bisu Allah ba sun bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bisu shi shi ne abin da yake bukata addinin Allah ya ci gaba kawai sai sai yayi wayo shi musailama sai ta gare ta ce to yanzu dibo ke gare ni na zamba annabi ke kuma ke zamba annabi ya abin da ya kamata sai mu haɗi ke ga sai a yi armen ba annabiye da annabiya da ba annabiya in an ka haɗe kuma ke ga jama'a ta da taki sai su haɗe shi ke don mun ƙara ƙarfi ta ji yadda an kai dama mu jama'a sai ke sun ya kai gari ta sai ya karme ta ba annabin ƙarya da ba annabi ya ƙarya sai an kai aure kuma sai jama'a su sojojin su sun ka haɗu kaga dan aini don a yaƙi gaskiya shi yasa wani sha'ir ya ce adhat nabiyatuna unsa unsa natufu biha wa adhat anbiya'ullahi dhukrana sai gashi mun waye gari annabiyan mu mace ta natufu biha sai an ka koma katta suna kewaya ta wa adhat anbiya'ullahi dhukrana ce su ko duk annabawa Allah mazaje na kaga in baka yi annabi ban mace ma in ta ribinci hankalinka sai ta mai da kasakari muna gane ko to ar-rahman kenan waɗansu sun ce ar-rahman shine mai gaban makyauta wanda rahama shi ta game kowa da kowa duniya ar-rahim shine mai kebantaccen mi mai kebantaccen kyauta kenan mai kebantaccen rahama a lahira hujjar su ba wai sun faɗa bane kawai babu dalili saboda sun kace shi ar-rahimu sai an kace wa kana bil mu'minina rahima Allah mai ga masu imani mai jin kai ne sun kace to wannan ke nuna ba a ce wa kana bin nasi rahima ba kenan sai nuna ar-rahman ya shafi kowa da kowa kaji hujjar su suma ba wai sun faɗa ne don son ransu ba waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a shi ar-rahman yana nufin rahama Allah ta game komai Ar-Rahim shi ma tana nufin Allah Rahim ba yana kebantattuwa ne ga masu mi ba ga masu imani kawai sun kace eh Ar-Rahim shi ma yana zuwa ga kowa da kwadan bil mu'mini kun kace to ai Allah ya ce an gane ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم kaga annasu kuma nan yi mutane sun kace hukunci ya shafi abin nan sai sun kace a a nan annasu mumin ne ake nufi saboda ana zancen alƙibla ne mun ji wannan da kyau su malamai ba tattaunawa su ba don bita ba hujja ce da hujja sai sun kace to mun ji wannan suka ce to yanzu ba mu sakan muku ba ba ta ƙari ba Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hajj ce alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idhni inna Allah bin-nati la ra'ufur rahim can ba ana zance alƙibla ba to nan alamtar anna Allah sakhar lakum ma fil ard ku ga Allah ya hore muku abin da ke cikin ƙasa ba mu'min ne dan ka hore ba haya kafiri shi na mu ruwa da abin da ke cikin ƙasa wal furka tajri fil bahri bi amri jiragen rasul na tafiya cikin ruwa bi amrihi da umarnin Allah ai ba musulmi da su yi hawa jirgin ruwa ba wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni Allah ne rike sama ta yadda ba za ta fado ba ta halaka wanda wanda ke bisa doron kasa ah to musulmi da in ta fado musulmi da za ta kashe ba inna Allah bin nasi la raufur rahim sun kace to raufur rahimun nan kenan rahimun kenan da alaka da mutane sun kace kai abinda muke son ku gani ar-rahman rahamar shi ta game komi ar-rahim rahamar shi ta game komi ba shi ne bambancinsu ba sannan cewa abin da ya fi mun gane bambancinsu sun ka ce ar-rahman yana nuna sinfattuwa Allah da rahama cikakkar rahama kenan wazini na la ya ta'adda ila ghairi ar-rahim kuma wazani na yadullu ala ta'addi ma'ana abin da ake nufi shi siga ta fa'alan tana nufin cika abu da batsewarsa amma ba tana nuna ya kai ga wani ba ita ko rahimun tana nuna mi sado shi ga wani rahman tana nufin Allah yana da rahama amma ba ta nuna Allah ya sadar da rahamar shi zuwa ga bayi ba muna ganewa kamar yanzu a ce mai kuɗi ne ba shi ke nuna mai kyauta ba ne muna ganewa na'am a ba a ce dole ba in ya zamanto lazimi ne an gane ko mi ake nuhi da lazimi shine la ya ta'adda ila ghairihi muna ganewa kaga ghadban wanda yake cikin hushi ai hushi ba ana nufin ya afka kan wani ba afsha mai jin kishirwa ya tsaya kanka muna ganewa to haka rahman yana nufin rahama tana tare da shi yana da ita cikakken rahama muna gane ko kenan la ya ta'adda ila ghairihi sakran yana maye in mutum shagiya ya maye ai maye shi bai tsaya zuwa ga wani mun gane ko to rahimu kuma tana nufin yana sadar da rahama kenan yanzu kamar kasancewan mutum yana da abu ba shi ke nuna yana bayarwa ba akwai wanda yana da yana bayarwa akwai wanda yana da baya bayarwa to ar-rahman tana nufin Allah yana da cikakkar rahama to ar-rahim kuma tana da yana sadar da rahama to wannan shine babban bambanci tsakankanin su shi yasa shi ar-rahman an ka kawo ba a mai ta'alluq sai dai a faɗi wata ni'imar da Allah ya yi wanda za ta nuna ya sadar da ita kaga sai ce ar-rahman allama al-qur'an shi Allah shi na mai cikakkar rahama to ya zamu mu gane wannan daga cikin babbar rahama shi allamal qur'an ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kaga nan ba a ce yayi rahama zuwa ga bayi ba amma cikakkar rahama gare shi to sana aka ce allazi khalaqa as-samawati wal arda wa bainahuma thumma istawa 'ala al-arshi ar-rahmanu fas'al bihi khabira ba ake ba aka mai muta'alliq sai dai an kawo wata rahama da ta zo sai ka gane cewa an sadar da ita ne zuwa ga bayi to wannan shi ne abinda malamai sun kafirin jayarwa sai magana ta ƙarshe wadda da gare ta za mu dakatar da wannan karatu kafin mu je ɗan hutun da muke zuwa in yana yiwa a samu a ƙara karatu guda a nan shi ne cewa e ibn jarir tabari tunda ya kawo bayanin kan ar-rahman da ar-rahim abin tambaya a nan shi ne ar-rahman da ar-rahim da ya kawo su akwai wata magana ba sani ba ko shine ya kawo ta ko ba shine ya kawo ta ba ina iya dubawa in ba ma shine ya kawo ta ba ko aka ina iya kawo ta da izinin Allah na'am shine cewa waɗansu sun kawo wata shubha to tunda da ar-rahman da ar-rahim an ce ɗaya ne kuma an ce ar-rahman an gane ko shi ne ya fi wato ƙarfin ma'ana to dammi ne an ka fara da wanda yake ya ce fa'in ƙala lana ƙa'il lima ƙuddima ismullahi lalzi huwa Allah ala ismihin rahmanun rahim wasu muhun rahman ala ismihin rahim tambaya ce duk cikin basmala kawo wannan wasu na ita to mi yasa an ka fara da bismillahi ar-rahman ar-rahim mi yasa ba a ce bismir rahmanir rahim ba Allah ka gani koko me yasa ba a ce bismillahir rahimir rahman ba shi yasa ibn jarir at-tabari shi da kanshi ya bada wannan amsa yace qila min sha'anil arab idha aradu al-khabara an mukhbarin an yuqaddimu isma an yuqaddimu ismahu thumma yattabi'uhu sifatihi wa nu'utihi asalin maganar larabci ko ba larabawa ba ana farawa ne da sunanka sannan a ce zuwa ga sifofinka ko ba ka nan bane ba a cewa dogo wani sai dai a ce wani dogo na fata an fince ni to amma kuma shi ar-rahman da ar-rahim to me yasa kuma an ka gabatar da ar-rahman akan ar-rahim tunda mun ce ar-rahman ya fi karfi ya kawo magana waccan ta cewa ar-rahman an ce saboda da bambanci shine suna wani mutum ya samu kai ne suna ar-rahman sai an ka fara da wancan din sannan an ka cike da wancan wasu malamai sun kawo wannan to kuma wasu sun ka ce a'a shi ar-rahimu ma yafi karfin ma'ana sun ka ce saboda ar-rahman yana nuna akwai rahmat bai nuna an sadar da ita ba kenan sai an ka fara da wanda ya nuna Allah ya sifantu da rahmat sannan an ka kai zuwa wanda Allah ya sadar da rahmat zuwa ga wani ba sai ko mun fahimta ba waɗansu daga cikin malamai kuma sun ka tafi cewa a'a shi ar-rahman din ya fi karfin ma'ana to amma a ka'ida ya za a yi a fara da ar-rahman wanda shi ne ya fi wato karfin ma'ana sannan a zo zuwa ga wanda bai yi ba bai kai ga karfin ma'ana ba tunda ya kamata a fara da na ƙasa sannan a yi sannan a je da na sama kadiba cin wani littafi ga sunan shi na faɗe shi jiya as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi shubha 1236 a cikin shi cikin fatiha sai ya kawo amma a cikin suratul fatiha ne tunda ar-rahman ar-rahim ne sai ce to me yasa an ka gabatar da fa in qila ar-rahmanu ablagu fil wasfi min bir rahmati min ar-rahim bin naqli an az-zajjaj wa ghayrihi wa ghayruhu فكيف عن الزجاج وغيره فكيف قدمه وعادة الأرض في صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقولهم فلان عالم نهرير kenan a ka'idar laraba sai an fara da naka sannan aje zuwa ga na sama kaga alimun masani na nihrir kwararren malami shine nihrir an gane ko galibi haka laraba suke yi to dan mi an ka gabatas yace to amsar da wadansu malamai sun ka baro innahuma bi ma'anan wahid wasu malamai sun ka ce duk ma'anar su guda shi yasa duk wanda ka gabatas yayi ina ba ta an fahimce ni kenan in ka gabatar da rahman yayi in ka gabatar da rahim yayi yace kuma sun ka ce a'a saboda shi rahman Allah ɗaya ke banta da shi shi kuma ar-rahim wani suna ne wanda ana iya samu mutum shi muna ganewa ta fuskar sifofin Allah ta fuskar ma'ana za ku iske wani suna rahman ba za ka taɓa jin wani suna da rahman ba amma rahim mutane ba ana sifanta su da rahim na fata ku ce ni kamar aziz ne za ka iske suna in tabe wanda an kama abdul aziz ba a kiran shi aziz kamar da mutane suka kira amma a larabci akwai al aziz sarki ana kiran shi al aziz falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al aziz masana wa ahlana dhur kai da kanka nan baka ce Allah yake nufi zuq innaka antal azizul karim nan kafiri ma take nufi ba Allah ba sun ka ce to saboda ar-rahman ba a sifanta kowa da shi sai Allah sai an ka fara da shi sannan an ka tai da waɗanda wasu ma ko a larabci suna iya shigowa da sunayen waɗansu an gane ko kenan sai an ka fara da wanda shi Allah ne ke banta da shi don ka san shi ake nufi shi yasa sai an ka fara da ar-rahman na fata an fahimce ni muna ganewa shi yasa waɗansu malamai sun ka kawo shi shi yace sai yasa yace fa wasatahu sai yasa ar-rahman tsakiya muna ganewa ko kuma ar-rahman saboda yana nuna Allah ya cika da rahama sai ya fara da wanda cikar rahama tunda sai abu ya samu ake bayarwa ar-rahim sanin ta ga wanda yake nuna an sadar da rahama ta ji maganganun da malamai sun ka kawo lokacin mu ya kawo karshe sai mu daka burki insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba yanzu dai an yi kar darasin farko ya kare cikin isti'aza darasi na biyu ya kare cikin basmala sai kuma darasi na gaba sai a shiga cikin suratul fatiha bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh